إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yan uwa kamar yadda aka saba insha Allah za a iya samun a kira a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko kuwa a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka amma kamar da kula ake bayani mutum zai kira ya kokarin kashe rediyon shi ko gusawa daga wurin rediyo a lokacin kira wannan shine abin da za in nasiha muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon daidai kula kula Allah gafarta mana an awali Ibrahim bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wannan mai tambaya yana cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku iya da tambaya a cikin abin da ya shafi sallah yana cewa wai a ina ne addu'a ta fi karbuwa a cikin sallah
na to akwai ruwayi suka tabbata bukhari ko muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan wannan mas'ala cutarwa yana cewa aqrabu ma yakunu abdun wa rabihu sajid watarwa yana cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb wa amma wa amma sujud fashtahidu fihi bi du'a'i fa qaminu an sajaba lakum ma'ana da ruwayoyin watarwa nafsi iya cewa lokacin da bawa ya kusa da ubangiji yana cikin halin sujada wani lafazi cewa a ruku'i ku girma ubangiji na tasabihi amma a sujada ku yi ƙoƙarin kawo bukatunku a cikin sujada domin a sujada kun cancanci a amsa muku addu'arku kaga ta wannan iya karantar da mu cewa wurin da ya karɓuwar addu'a a cikin sallah shine cikin sujada a lokacin da kai sujada ka yi ƙoƙarin kawo bukatunka ‘yan wa mun sani a yau iya da wahala limamai su baka damar gawo bukatunka a sujada don in ka yi ƙoƙarin ma ka tasbihin ka samu to don haka idan baka samu wannan dama ba ko limami mai jimawa a nafilolinka na dare da rana kana ishe nafilar ta musamman ka yi ƙoƙarin kawo bukatunka cikin sujada don wuri ne wanda annabi ce bawa iya kusa da ubangiji kuma ya cancanci a wannan halin idan ya addu'a Allah ya karɓa mishi kenan mu yi ƙoƙarin kawo buƙatunmu a cikin sujada haka wata ruwaya cikin wurin amsa sallah ya ce dubu salatu makatuba ta bayan sallah ta farilla bayan sallah kenan bayan kayi tayya kama annabi salati ka roƙi tsarin Allah daga abu hudu cikin addu'o'i da ake ƙarshen wannan ka kawo na iya cikin addu'a mai istijaba ƙarshen tahiya za mu ce bayan an yi tahiya an wa annabi salati kahin da ya sallama shi wuri ne mai istijabar addu'a wannan su ne kenan wuraren da suke da mahimmanci wajen karɓar addu'a sai ko'ina in waka diba cewa da lokacin da kake alaƙa kai tsaye da Allah subhanahu wa ta'ala da bayan ka ƙada ka salama wanda ya kusa ubangiji kenan nan addu'a mai kuma ana rigima da yawa kan addu'a bayan sallah ga wurin da bawa ya kusa da ubangiji ko manzo Allah ya ambata ka ka bukatunka a cikin sujadarka kenan haka mu ayi kokarin gabatar da bukatu ga Allah subhanahu wataala a cikin halin sujada da da fatar Allah subhanahu wataala ya biya bukatunmu ya kare mu dukkan wani sharri sanan wani ya ce Allah ya albarkace ku amin bayan haka kuma ta bayar Allah take tambaya cewa wai da kuka ce addu'a a cikin sujjada lokacin nan ne ake karba wai mutum ya iya yi da hausar da yake yake yan uwa wannan mas'ala mun sha bayaninta duk da wasu kai magana kurin da ka da maulanka su rika neman hana addu'a wai da hausarka shi wani abu ne sananne ko balarabe ko wata hausa ta duniya idan maganar da za a yi ba magana ba ta ƙur'ani ko sunna to ita ma magana ce yanda bahaushe ko babarbare ba zabarme ba dai kowa zai magana sallah ta ɓaci shi ma ba larabe in yi larabci sallah ta ɓaci dai in addu'a ce ko karatun ƙur'ani mu gano da haka da farko don haka ba wanda ya hana mu yin addu'a da halishin ba wanda ya hana ka akwai magana cikin littafi ɗaya cikin littafi na malikiya cikin muktasar halil ya ka bayanin kan karhanta addu'a bil ajamiya amma ai ya bayanin qadir iya magana game ikon larabci yayi larabci shi yahi kuma shi ma ba ta yi ba sallah ta ɓaci abin da yake kai da larabci da larabci harshe na alqur'ani kuma cewa shine harshe annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine amma idan mutum bai san ba larabcin ba da su daga cewa ba tsangi bane ma kaje kana gurbin larabci ma kenan a takaici dan uwa babu wanda ya hana ka ina ga ma kamar naji fatawa ta su Usaimin da su bin Baz ina ga su Usaimin iya cewa me fa'ida wani iya cewa to ayyaman da wata harshe ya ce me fa'ida kai kada ba samu da fadi ba a takaice gaskiyar magana magabata ba wanda ya hana yin addu'a kenan in wani zaka gano abun ba daidai bane ba kenan yanzu duk in ba balarabe ba mai ga Allah bukatar shi ba mai roƙon Allah sallahi balarabe kama ka da kana kare da addinin Allah haka na musulunci balarabe kaɗai ne zai iya gama Allah buƙatar shi in balarabe kenan ba bargore ba dagare ba shinuwa jafone su su gama Allah buƙatar su dan su balarabe ne ba kai ma ka san magana ba gaskiya bace maganar addu'a da balarabe da babarbare da bature da ingilishi ba faranci kowa lokacin da kake addu'a ba hira ba kake kana alaka ne da Allah subhanahu wata'ala ya ga ya maka bukatarka wannan shine babu wanda ya hana ka roƙon Allah da halshenka balle ma idan maka larabci ba in ka larabci ko ba laraba ma ba larabci ba larabci ne so ba ko ba larabi in akwai addu'a ma'sura wanda akwai abin da kake bukata akwai shi a lafazin addu'a da manzo Allah karantar da shi shi yahi amma a ce maka ba addu'a da larabci wani ma zai ce ba sallah sai ka rike shi ka tambaye shi ga ta da kace babu sallah an kai addu'a da Hausa waye wannan magana bai kama ka kuran kama kama ne ra'ayin ka ne kuma gaskiya magana mutum iya da dama ya gabatar da bukatar shiga Allah subhanahu wataala da harshen shi da ya iya lokacin da kake addu'a kakkasa akan kana hira ne a kana addu'a ne da harshen ka ba hira bace ba da ba sallah Allah ce muke mu sai wani ba Allah yake ce a kai su da addu'a to Allah biya bukatun mu nan sai wani kuma shi ma wani dan uwa yake tambaya cewa wai da gaske ne annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya yi alkunutu har ya bar duniya?
To, uwa mas'alar alkunutu an samu ganganu da dama cikin magabata kan alkunutu abinda yake dai tabbata hasilin magana ko tattara maganar annabi salama yana addu'a kamar da an bin malik duka wala ga tashi ce tana ya ka da ganganu da kan wannan magana cikin dukkan wani abu idan ya gito ya taba addu'a tsawon wata guda ga wasu wanda ga baya aka hana shi yin addu'a gare su ta Allah halaka da su da sauransu amma ya ci gaba da addu'a da wani abu in gito ga musulmi na haɗari ne ya roƙi Allah Allah kare shi wani abu da ake neman cin nasara ya musu addu'a suna cikin wani hali wannan annabi iyayenta kuma ita wannan in ta zo ta nazila ba sai a asuba ba dukkan sallah iyayinta kuma yana bayyanawa ana jin abin da ke ana yin amin amin wannan ita kuma wannan ba lafazi bane ba sananne a aje wanda aka kawo aka aje wanda za kowa zai karanta a ya dace da halin da aka shiga limami zai shirya addu'ar da zake bukata yayi ma musu ce amin ko asuba ko azgaraba ko isha da salloli wannan na guda biyar ana iya yin alkunutu in ta kama abin da yake da wannan babu saɓani kan shi abin da yake da manganu kan alkunutu ta sallar asuba lafazi ya zo na imam darqutni ne akwai imam ahmad karin cewa wa amma fi subh fa ma zalikum tafaqa duniya shine ka magana amma asuba bai bushe bai na yi hayabar duniya wannan lafazi bayan magana mas'ala rashin inganci ko tabbacin wannan mas'ala abu nabi malamai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azkar na tasowa daga ruku'i yakan tsawaita wasu kan tsammani wannan alku wannan azkarkin da yake na bayan ruku'i kafin sujada shi yanzu a ɗoka cewa wani ya ɗoka ya kunutu ina za mu samu amsa kan haka ruwa da imam ahmad ya rutu haka imam turmizi haka da haka ibn maja abinda da ruwa ta tabbata sa'ad ibn tariq al-ashja'i yake cewa na ce ma babana wannan sabon wannan magana za ta raba mana duk wani rigima ta fasara abin sai yake tambaye baban shi kenan a zamanin sa ma an samu wasu suna yin asub alqunuta asuba kadai iya wannan fahimta ce yace ya abi sallai ta kharu madan amara wanda da ruwa yake yace ya babana kai sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah bayan abubakar kai bayan umar kai bayan usman kai bayan ali a wannan farfajiya kaga wannan ya sallah bayan manya manya guda biyar shugaban sa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga shi sheda ce ta duk wani abu da sunnar sallah inda ana yi shin sa da ce man baban shi baba wannan abin da gashi dai kai katini kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai bayan abubakar kai bayan umar kai bayan usman kai bayan ali dan wannan waye kai yansu balle yi su babu to yace me ya ta mai uban wa'annan yace afakanu yaqnutun lafazin da ke ciki shin baba wa'annan da kai sallah a bayan su suna wannan algunu ta bayan sallah asuba yace la ce mudasan ci a a yace wannan mai jama'a mana bid'a ce dana a wannan sahabi ya ambata wannan algunu ta bayan sallah asuba da bid'a kuma sahabi ne wanda duka wannan guda birakin ya sallah bayan kowa wannan shine madogara ka samu wannan ruwa da zama ga cikin cikin musulun Imam Ahmad ko Imam Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah sun kawo da wannan ruwaya kuma nan kusa cikin Bulugo Maram za ga wannan abin cikin aikin baban aikin sallah insha Allah wannan shine kenan amsa mu kan alqunutu akwai alqunutu ta yau da kullum wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Hassan ibn Abi Ali na ita kuma alqunutu ana yin ta ta kullum ta wutiri kayi raka'a ka biyu a wutiri raka'a ta ƙarshe ta wutiri bayan ka ƙare karatu gaba ɗaya a nan kahin ka yi ruku'i kahin ruku'i na ƙarshen karatun wutiri tolitonin ba ta da rana kullum kana iya yi addu'a lafazin da ya karantar da sayyidina da hassan annabi sallallahu allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك lafazin da ya tabbata wannan na alƙunu ta wutiri wannan dukkan wutiri kana iya yinta amma da ake magana bida'ancinta in ji wannan sahabi wadda ake yin ta bayan sallar asuba wasu maka gurin shuru ake bayan ka ji hik mil huk gurin zaka ji ita ce suke magana wannan bata inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan sahabi ya faɗi ga ruwa nan da na ga muku tare da kun ga mutum je diba Allah mana muwafaka akan daidai fara kuma Allah gafarta mana
sai wani bawan Allah shi kuma ke tambaya ta wani Allah shiga ta malam da gaske ne an karhanta addu'a ta bude sallah ta farilla to mun ce dai lambar da za a iya kira banda mai samun ya halakanta za a yi kira lamba ta airtel 96 99 sifili 1 62 kanan katurban 16 katurban 19 0 62 ko ta mu mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu 94 32 50 42 Allah mana mafaka maganar cewa an karhanta addu'ar buɗe sallah ɗan wa Allah gafarta mana ya gafarta malamai gaba ɗaya shi lalle akwai wani suka yi wannan magana ta an ƙi ko sun hana ma addu'a buɗe sallah ma mu sani wai ba manzan Allah ba ne ba ya hana ko imam malik ya hana a wasu cikin malamai na malikiya sun yi wannan magana kuma sun rubuta Allah ta tawai da ake karantawa amma gaskiyar magana kuskure ne cewa an hana ta me yasa idan inda za ka samu haka ɗan wayewa ka ce kaka ce kullum na karanta a ka karanta ƙara karantawa na karanta ƙara karantawa kadiba littaye na mukhtasar ali ya kawo wannan mas'ala ta wanzu ka magana karhanta ko hana addu'a buɗe sallah ya kawo magana a ƙasa cikin jawar dakilil ci wannan magana ta karhanta addu'ar buɗe sallah ta saba ma abinda imam malik ya hudu imam malik rahimahullah iya cikin malamai na alusunna wal jama'a imam malik ya tabbatar da halicin ko ma mustahabbancin ya ce addu'a buɗe sallah shi imam malik ma mu gano da haka imam malik a wannan wurin kuma ga littafi na malikiya mutum samu jihar alkili na cikin shari'a mukhtalif sai ga daurin bayanin har ya kawo imam malik iya ba da mai karuwa misalan addu'a guda biyu da suka tabbata da annabi sallallahu alaihi a wajen bude yawa me yake da addu'a addu'a bude sallah bayan mutum ya takabbara ta harama Allahu akbar ya addu'a bude ya zai addu'a da farko ta bude sallah kafin fara karatu kenan wannan ita ce akwai lafazi na muslim shine gajere subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka sumuk wata'ala jadduk wala ilaha ghairuk wannan ya tabbata sun sai musulun haka akwai ruwa ta abu huraira wadda imam bukhari ya rutu haka imam muslim ya rutu kololin ingancin hadisi abu huraira ce ya rasulallah idan ina sallah bayanka ina ji in kai kabara ta harama kana wani shuru kayan ka fara karatu wannan ruwa in ga muku imam bukhari ya rutu muslim ya rutu abu da ya rasulullah ina jin yan karan ka ba ina sallah bayan ka karan bayan falla ne yace sai in ji kai shiru me kake cewa sai ki ga me ga abin da nake hodi addu'a da yake karantawa bayan kabbara ta harama kahin fara karatu iya cewa ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal mashariq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan addu'a imam bukhari ya kata muslim ya kata imam malik ya tabbatar da wannan addu'o'i guda biyu to wa za a ce kuma hana ma'anar addu'a ya Allah ka nisantar da ni tsakanina da kuraku da lahina kamar yadda ake inda kai nisan ta tsakanin gabas mu da rana da faɗa rana Allah ka tsarkake ni da kurakure na kamar yadda ake tsarkake tuwa fara in ta da dauda ta koma fara fes Allah ka wanke min kurakure na da ruwa da kankara da raba nan kenan shine ma'anar wani addu'a ita ake fara yi kafin fara karatu bayan ta a yi ta'awuz a asirce a'udhu billahi samil alim min ash-shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuma sai a daga karatu da alhamdulillahi rabbil alamin kuma a ci gaba da karatu wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan shi Imam Malik rahimahullah yake wanda yace ba a yi yakan yi daga wannan ruwaya ba shi don labarin amma Imam Malik ya tabbatar da haka yake kuma wani babban abin koyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar kuma haka yake haka sahabbai suke yi kenan cewa ba a yi kuskure ne haka na wannan ɗayan addu'an guda biyu do da ka ɗauka ko a faralla ko a nafila kuma a ko wasu ma da dama wannan sun da suka yi zama takaitu ko aka amma akwai addu'o'i da annabi ke buɗe sallah mutum sai musu salata na na na albani kware zai ka ruwayu daban-daban da kowace kuma karanta ta yi wallahi wa'ala
to sai wani almajiri shi kuma yake tambaya ce Allah shiga ta malam bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ya ce yaya ake ɗaura aure a musulunci ya so a koya mashi kenan ha dan wadan wani ba shi wani kayan wahala ba na musulunci ba ko dan arme mai dan arme badawa in shash ijabul qabul am badawa da amsa duk da cewar kunan arme cewa a samu wali a samu shaidu a samu sadaki in wannan suka gamu ga wali ga sadaki ga shaidu sai sauran mai siga kenan wannan ya dace da waliyi ne za mu ce a wani wanda waliyi ya wakilta na mu ce da shi namiji ba shi da waliyi ma'ana ya da wakili na namiji yana iya amsa armin shi da kanshi ko na yana iya zuwa karɓa armin shi namiji ko a ta ƙasa yake mace ce sai waliyi ya bada ta kuma ce waliyi kenan dangin uba ɓangaren uba su suke zama waliyan mace ita ba ta bada kanta duk ta san kanta ko koda zawara ce kai wali ya bada ta akan haka kenan waliyinta da wakilin ango ko ango da kanshi duk ɗaya ne imma shi ya gabatar tambaya ina neman ka arma mini wanci ko ina neman arman wanci in shi da kanshi ne idan wani ya tura wane ya turo ni in neman mai arman ɗaya ku wanci ko ɗaya ku wanci don ga wani tambaya ce ko shi waliyin yarinya ko mace mace sai ya ce na bashi in turo ka akai in kai na ce na baka sai ka ce na amsa shi ke na an kare ana an samu siga ta akad aka ce an kulla armi da mai kulla arman waliyi ka ga siga to ga waliyi yanzu mai saura sadaki akan nawa kudi hannu ko bashi ba wani kaskanci ba kasa a musulunci a ce yanzu dai mun yi arme an armawa wane wanci in ma a ce a kan sadaki jika ɗari ko jika hamsin zai bata ko ma a kyale kun sadaki an lahore zai bada iya misali contractor ne iya cikin ɗan kwantarage ne ba ha samu ba mai rafela ba iya jiran kuɗi ya sa kudin su dan kabir kabrin su ya ce to a yi arme yanzu aka mai matar shi a yi arme daga bayan Allah aka yi aka mai rafel aka aiko kudi shikenan aka mai aka bashi kudin shi zai ba ta sadaki ana ya halitta ma annaka tafur daga bayan an yi maganar shi ko nan za a yanke ko a yanke duk wani halin da abin da ka musulunci ya halitta da bai sauran yanzu shaidu akalla mutum biyu mutum biyu sun isa to mu mun shaida ku shaida wane an ba shi wanci a kan sadaki jika ɗari ko jika kaza ko ba shi haka samu wannan almi ya zama almi lokacin da Allah hore sai a yi almi ina ga wannan matsala mutane kan kawo ta wani lokaci akan cewa don abin ya gama akan maganar sadaki da ake ana in wa gaskiyar magana sadaki irin wanda ake a nan wajajenmu kasan kowa irin al'adar shi irin wanda ake a nan shi kadai sadaki kadai bai zamantowa arme kurin an je an taru muna neman iri iri na mace ba ce mama wance ko wance ko wance a ce an baka na amsa a ya ce Allah kai irin arme kaga wannan bai cikin siga ta ɗarin armi wannan shi aka ce alkhitiba a musulunci akwai khitiba neman armi daman wani muka bari da harko ma neman ana neman armi a wajen waliyin diya don akwai matsala za a samu a wani lokaci mutum ya sami yarinya ya zige mata kai da kyau daga baya iya uwansa gabi dace ba a ba wannan ya riga ya zige ta a zama rigima tsakanin uwaye da ɗiya ko da ango sadaman ba a yarda ba a nemi armi sai ta hanyar waliyan ɗiya shi ne ba wannan hatta masu makarantu bai dacewa kai malamin makaranta ka ɗauki ɗiyar mutum ka gama da wani don ya zo neman armi a makaranta alhali uba ba shi da labari bai baka uzini ba da nan ana kulla rigima a wurare da yawa sai bayan malam ya gama su da ko an ƙara can abu ya nisa uba bai yarda ba ta mulkima wannan bai dacewa daga li- tushe ake neman arme idan an baka dama ka shiga an ci a ka san ka san inda- inda dare maka kura kai manuni daban kenan wannan abin da aka yi kammala na- na da na ambata muku shine arme a musulunci aka yi haka arme ya zama arme wani zai ce maka ai ba a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya yi haka ga sahabbai akwai sahabin daga da annabi ya mai arme da wata matar shi tsawon rayuwa ma sai can ya zo mutuwa yake ce kai ni wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya arma mana matata wance bai ambaci ba sadaki ba magana shi ba shi ne ba wani magana ba yace garkata da na ga da na samu gado a wuri kaza a bata wannan shine sadakin ta kaga suka yi haka nan a takaice wannan ka inda yan wazabi wannan sauki da musulunci kaga da an rage gobaraye da an rage zina ta a cikin al'umma cikin matasa zina ta yawa cikin matasa wannan abin da an rage shi Allah hore daga baya a yi biki me ya ce biki a- me- tana biki wannan an Allah shi da gaskiya bai cikin ka'ida ma bikin ko wannan shine alimai kun sai magana wannan shine armi a musulunci bayan haka kurin ya ana iya kai mata kai tsaye kuma babu abin da ya hana a barta dan kombi misali Aisha radiyallahu anha mata arme ta kai shekara biyu a gidansu ta ko aka yi ta kaga yana ba lahi bane ba ba dole bane kuma su ce ai wai dole aka arme an kanya a nan daren nan ba ba dole bane in aka so a kai ta ana iya jinkirtawa yanda dai uwaye suka amince da miji aka yarjejeniya Allah taimake mu
to malam wannan take tambaya cewa wai mijinta ne ya yi arme to mace eh, amaryar da ya harmo amaryar da ya kawo ba ba budurwa ba ce zaura ce eh take to ba a yi sati ba sai ya nema ya sadu da ita shine take tambaya ya halatta kokon
ina ga tambaye na ba da amsa ta dan dai kurin ka karanta ta ne manta ne goge ta ita maganar yayi armi amma kuma budurwa ce ba ba sati ya zo yake neman bukatar ne zuwa wajen ogida haka dan na yi magana don ga kanta ta ne dai ita da kanta kuma haka ne kuma ta mata magana kanta na don ta ki- ta yi kira ta yan uwa wannan mas'ala shi kaman ka'ida ce ta rabon kwana yanda aka ba budurwa sati guda an ba zawara kwana uku a wannan kwanaki na bakwai sati na budurwa bai halitta yaje daya cikin matan shi ya ce zai biya bukata da ita kuma bai kamata ba haka tawarin bai kamata ba ta bashi haɗin kai dan zalunci ne bai halitta ba in ma zawarar ce dai in ba aka ba yi kwana uku ba ba dama kiwo wajen uwar gida hanga wannan iya karantar da mata wata mas'ala wadda wasu mata kan ɗauki idan miji ya armi ya gama da su ne shi kenan ya gama da su bai sha'awar shi kenan kaga yanzu nan abu ne aikace amarya ce sati ma bata yi ba amma ke kewaye gidan uwar gida kaga kenan wannan wani karatu ne ga mata masu tsammanin idan miji ya armi ya kare- ya kare da su ne gari gashi wannan wannan abu ne ya aikace aka abin dan bai ta tambaya ta kira ta tambaya ita matar da aka ma haka kin ita gudan tabbas mijin ya kiwo ta kuma kayan sati ga amarya kenan wannan a takaice bai halitta ta bashi haɗin kai eh to sai wannan yake tambaya wai ya ake wankan gawa
to eh, a takaice wankan gawa ana wankan gawa ne kusan yadda ake dukkan wanka na ibada don shi ba shi ba yake yi za a samu ruwa mai suna ruwa mai kyau kuma a sa sabili ko mu ce omo ko tanda ana ce a sa a sa sidir shi nau'in sabili a wanke a fara wanke wuraren arwalla a fara wanke wuraren arwalla bayan wanke wuraren arwalla an mai arwalla kuma a wanke kai da kyau sau uku a wanke jiki kuma bangaren dama har ƙasa duka nan har al'aura za a biyu da al'aura ba a sa mata hannu kai tsaye ana sa wani ɗan kyalle ko a sa wani gan wani abu da wanda ke riya hannu to kuma a taɓa wanke al'aura har zuwa ƙasa bangaren dama ka bangaren hagu wannan a takaice ne in haka yi haka kuma a sake haka da wani ruwa wanda ba mai sabulin ba wanke ta biyu kuma a yi na uku wanda kuma ana isa har tarayi a ciki kuma yanda aka yi farkon shi ma haka za a yi a yi sau uku wannan shi ne akalla ne so uku ana iya so biyar ana iya so bakwai ya dace iya kasan akwai misali zai rashin lafiya ya yi dauda da yawa ko jini a jikin shi nan da ba da dama ne annabi ce da ayi wuturi kuran din da aka ko ga ya kada dace ku kun ku amma da ayi wuturi kuran wallahi wallahi
to sai wani malam yake tambaya cewa wai idan mai mai azumin kafara ya wani wannan kamar misalin rashin lafiya ta same shi wanda bai iya wannan kin azumi me ya hukunci shi
to yanda aka ba mai ramadan damar ya ajiye azumi a halin rashin lafiya haka an ba mai kafara ba shi da lafiya ya ajiye azumi in ya samu lafiya ya ci gaba da azumin shi na kafara kuma ya yi
ta wanda yake tambaya wai ina hukuncin wanda zaka ga akan titi sun yi shimfiɗa kawai sun sun mai da kan titi masallaci
to shi asali a musulunci masallaci ba shi da wuri kaza illa inda aka ajiye ake kiran sallah wajen haɗuwar jama'a ne kamata a yi sallah in dai a wurin da suke ko unguwar da suke akwai masallaci can ya dace su je su yi sallah sai da in akwai wata matsala misali sallar ba a yin ta lokacin da ya dace ko irin zamani da ya kawo limamai masu jarabar limanci ba a yi sallar ba ba ta sallar gaba daya an dai ba wata darura bai dacewa a yi sallah a kan titi ga masallaci amma mu sani shi sallah a musulunce inda aka yi kamar hadisin musu imam musulun wanda abdullahi mas'ud ke cewa iya daga cikin hanyoyi na shiriya idan kuka bi su kun samu shi kun za ku bace sallah a inda ake kira wanda ake haduwa da jama'a kake musulunci ba gini ba kewa ba ginin ba ake wa ko da dutse ko da me aka kewaye wurin sallah gurin duka wurin da aka keɓance ta ibada kuma mu wani al'umma na ya ce duk inda lokacin sallah yi kana iya sallah to amma ya zamanto in akwai masallaci wurin da ake haduwa shi yahi na aka sunnanta a keɓance wurin ibada kwaram in ga shi bai da ka je ka yi akan titi ga sai wallahi
to mana sai wanda yake tambayar cewa wai me zai iya gyara sallar shi na farko yake cewa bayan ya yi sallama ne kuma ya kawo misali wai kamar misalin wurin bayyanawa ya asirta ko kuma ya bar wannan wata raka a haka
to shi yan uwa masalar bayyanawa da asircewa akwai saɓani na malamai akwai masu ganin cewa za ka yi ƙabli in ka ɓoye wurin bayyanawa ka yi ba'adi in ka bayyana wajen asircewa akwai masu ganin a'a wannan magana babu dalili kanta mai dalili babu sunna nassan hadisi da kanin magana na yin wannan abin kuma ya tabbata ana wata manzan annabi sallallahu alaihi yana sallah yakan bayyana da wani yanki na sallah ko da misali aya guda idan aka ce aya kenan wani bangaren akwai ayawa ta kai wata sura a wani wannan dalilin yasa wasu ke cewa kenan abin da ya dacewa abin da yake sunna inda ake bayyanawa ka bayyana wurin asircewa ka asirce kuma ko mace ko namiji dan akwai musamman mata basu a mata ma suna bayyana wurin bayyanawa da manzo Allah ya yi sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah a sallar shi a koda yake bayyanawa a koda yake asircewa asuba duka bi a bayyane a zuhur da la'asar duka a ɓoye magariba raka a biyu a bayyane ɗaya a asirce ta ƙarshe isha biyu ta farko a bayyana biyu na ƙarshe a asirce to aka samu don wata ran kayi bai zaman tuwa lahi da manzo Allah wata ran yana bayyanawa balle kusan aya kan wannan yasa kamar Imam Nawawi ke cewa kenan ba magana kabila ko ba dan wajen amma ko balle mutum kuma gashi ba kullum ba ko mantuwa ce kai gaskiya akwai rangwame amma abin da yayi ka bayyana wurin bayyanawa ka asirce wajen asircewa shine ya zama daidai amma magana ta barin ruku'i ko barin fatiha gaba daya to duk sallar da aka bar ruku'i a cikin ta duk raka da aka bar ruku'i a cikin ta ko aka bar karatun fatiha to wannan raka'a dole sai an kawo kambacin ta an ba haka ba babu sallah kiran sujada qabla ko ba'adi ba sa gyara rukuni in aka bar rukuni misali a bar wata raka'a ko a bar sujada ko a bar zaman ƙashe gaba ɗaya wannan sallah ba ta gyaruwa sai an kawo su kai tsaye an gyara ko kuma a yi sujuda sahwi na wata an gane wallahu alam to malam ne ke tambaya cewa wai wurin sallah wurin eh, ba- bayan tahiya inda aka ce a yi salatin ibrahimiya wai idan aka yi salati cewa allahumma salli ala muhammadin wa sallam yayi yan kullum muna ga yan uwa cewa lafiya lau Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kama annabi salati amma ba shi bane ba yazo aka ce kai ka ɗauka da tawai tun daga ƙanan ƙasa aka da zuwa sama su ziya kai sai da sala ka san sama gani wajen da ake bayan tahiya ka ga irin wannan siga da ka hode ilguntuwa ta annabi salati in wa addini ba bane ba na ra'ayi ko na ga na ga dama yanda yazo kurin ka yi shi eh su wani malaman ka ce ba magabata ne duk haka suka kawo sai Ibrahim suka kawo eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake yin shi ko sahabbai to amma idan kai wancan kama annabi sallallahu alaihi wasallam kaya amma dai bai kai ga kiwo nan kullum wasu sahabbai masu imanin kwarai kullum suna neman abin da ka- wannan ce kaza yayi me yayi kullum ka neman aiki aikata abin da abin da yayi abin da babu wani shuba kan shi inda aka tawa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka siga ta ibrahim gaskiyar magana wannan shine yayi gaskiya ya cikin salati
to malam ne ke cewa wai menene tuban wanda ya yi zina da mace lo- cikin azumi
kafara azumin sattin in zai yi in bai yiwa kuma a ciyar da miskini a ciyar da miskini sattin abinci Allah wa Allah
to sai wanda yake cewa wai ya zai yi ya yi alaka da santar tsaya kashe mai tambayar
wanda ya yi zina da kan a- Wanda ya abin zina.
bibi na shi wannan bayan tuba kuma akwai magana kafara duka duka da akwai shi akwai tuba ta zina lahin zina kuma ga magana kafara kenan me kace
wanda shi tambaya ke ya zai yi saboda wai karin ilimin shi zai yi alaka da santar an santa ina jin ko na santar ala suna ina na karatu da yake gani a- ana bugowa wannan alaƙa da santar kana iya an kana aiki da Ya martaba abin ne.
zamani ko ka je ka ji karatu mun karatu ba zuwa wani hanshi irin na makaranta bane an ji an rubuta suna malam zan zo karatu zan zo makaranta karatu masallaci ne ba gidana bane ba na kowa ne duk mai son karatu gurin je ya ci karatu gurin ba ne ka je ka ka rubuto ne ka surutiyan har rubuta sunan ka zaka je ka kwazi tun daga suna zuwa ko zuwa su kurin ba wanda aka ce ya zo ya bar uzun kurin zuwa kai kamar san kana zuwa sallah guda biyar masallaci ba neman uzuni haka ake zuwa wajen karatun mu kurin wannan babu wani neman uzuni ko ya ka ga malam ko ka rubuta sunanka kurin ka je ka sha karatu kurin a masallaci kamar contact ne eh illa kana ne karuwa da darasin eh shine in kana da abin aiki da abin whatsapp na abin zamani kana iya aikowa a whatsappin lamba ta ta airtel he a saka group ta duk wa'azin da aka yi kai tsaye sai kai maka wannan shine kurin wannan lamba ta ta airtel in ka ɗauke ta mai 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 in ka aiko whatsapp ta hanyar ta iya zuwa sai ka ce kana so a saka cikin group ta markas ahlus sunna wal jama'a insha Allah sai a saka ciki shine abin da zai yi zaka samu karuwa da darasan da ake yi wallahi alam Na'am malam wani ne yake tambaya cewa wai a- a mishi bayani akan farilla da sunna da mustahabi a- na sallah.
to an uwa maganar muna kullum muna wannan bayanin tsarinmu tsarin farilla da sunna da mustahabbi dole sai an koma kan mazhaba kaza mu kuma mu so mu kayyade abin da mazhaba kaza wannan shine magana da take da sawa misali sun san amalakiya za a ce farilla sallah a ce wani a ce misali kabbara ta harama karatun fatiha kallon karatun fatiha ruku'i wannan su- wannan ruku'i kai tsayuwa ga sallah ruku'i gare ta ta sauwa sujada a nutsu a kuma don abin zai jiyo maka abubuwa na baban za ka iya samu a wajen wasu malamai a malikiya ma ba haka ba ne sai ki da muke bin don kanmu takaita abin a wuri guda shi da muka yi siffar sallah gaba ɗaya yadda annabi ga sallah kuna takaice kenan wannan su ne mutum kurin domin wa mu gane rubuta kaza a ce ma farillar sallah sunnan sallah mustahabbin sallah mu gane dan waka gane babu inda manzon Allah ya zamana ko sahabbai suka zamana suka rubuta ga farilla ga sunna ga mustahabi mu gano da haka har ma nan akwai wata ta- ta- magana mara fa'ida wani zai ce maka wai farilla abin da Allah ya ce sunna abin da manzon Allah ya ce mustahabi abin da malamai suka ce dole hira ce ba hira ce ba gaskiya bane yan uwa kenan yaya aka yi aka samu wannan farilla sunna mustahabi ba ma zargal mai yin ta ko mai ambato ta ba abin zargi bane me ye malamai ko wani malami zai zamana me ye farilla abin da yake tilas in ka bari babu sallah he malami bakin fa'intar da ya kalla lamarin addini he jero da kaza da kaza da kaza da kaza na baka misali a ce misali kabbara harama karatun fatiha da yin ruku'i da yin sujada kai ruku'i tasowa daga ruku'i zuwa da nutsuwa da sujada da nutsuwa a taso a daidaita a koma ire-iren wannan su ake kira da maganar farilla ya jero to wani malami yakan iya zauwa ya sa wani abu wanda wani bai sa ba ko ya kudda abin da wani ya sa an ka ɗauka a rola haka ne a duka ibada haka malamai suka yi to kenan wannan kowane malami ne zai diba gwalgwadon fahimtar shi ya yi farilla kuma sai sunna mai sunna abin da kenan shi bai ɓata sallah mana ne ma'ayi ya yi jiro to ya ga wani malami ba mu ganin haka ya yi makaranta da tawai ko da a cikin masafa guda ne wani malami zai je jiro sunnoni kaza da kaza karatun karatun sura bayyanawa asircewa zaman harko karatun ta haka sai ta jirowa to wannan wani malamin zai iya zauwa abinda wannan ya ce misali sunna wani ce farilla sun sa ta sun sa ta kabbara akwai ɗaukar kabbara farilla ce zama ɗaukar sunna ce akwai mai ɗaukar wani salati sunna ne mustabi ne akwai ɗaukar farilla ne haka kenan haka mutum kurin muna karatu mutum ya tambaya menene kaza shi sa muka yi dan huta da haka nan aka ba mutane damar koyon sallah cikin sauki sai muka yi sallah kamar da manzon Allah yayi tun daga kabbara har karshen sallah ka koya in kai sallah ka tayi ko wannan ƙara ilimi ne ka je ka zauna kaza sai kiran bin mu takaitawa akan mu je da maka faralla kada kenan kamar mun kai jama'a abin ne shi sa kenan muka bar abin haka nan kurin akan me ya sunna kaza ya ga maka tambaye me kaza a sallah ya ga kuma sallah aka ci gaba daya ina wata an gane bayani na wallahi a'lam a takeice Na'am, to sai wata bayar Allah take tambaya cewa wai a wannan zaman da yake ana sanyi wai dole mutum ya iya yin wanka da ruwa na zahi ko ko a sai kawai dole ya yi da na sanyi.
An wa musulunci musulunci abu ne mai saukin gaske. Saboda menene Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya min cewa la taqubi adukum ila tahluka. kakku sa kuma ta wani wata aya da ta la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kakku kashe kanku kasa kan cikin halaka an baka dama in san yayi baka ya kai taimama to kai je yanzu balle in wani sai ne yanzu san ya kai ya hau da yawa kuma balle ban daki ta waje ana iska mutum ya ce ɗauko ruwa a randa ya wanka ina ga iya wata nan ya goma sai ka ce zai samu matsala don he a samu tsar haka shiga alikita kurin ana lahiya kana lahiya ka ganga a cikin fararen karo don gaskiya akwai matsala yan waballe a kakara inda yake babu ban ɗaki ta ciki kuma ruwa a randa ya kwana to musun ya sauki in har kana ga wannan sanyi ya yawa zai cutar da kai kana taba karin jayar da haka kana da dama ka yi taimama ka yi sallah in wa akwai abin dafa ruwa yanzu bari yan wa Allah ka zamani abin ya sauki ba mu ba sama kana ruwa ma balaji kana kana gam ice kana hore wuta a ɗakin gas a asirin karhe sai ka kunna da shin ka kada ruwan zahin ka babu wanda ya hana wanka ko arwala da ruwan zahi sai ka dafa ruwanka kai wanka ka dafa ruwa kai arwala ma hana ba na wata an gane Allah ta muke mu Amin. To sai wani ba Allah shi kun ke tambaya cewa wai sakin mace da ciki sakin bai yi ba.
Saki yayi da ciki. An uwa akwai mutane suna kawo masa alal saki da manzo Allah ya hana saki da cikin jini amma saki da ciki annabi ya bada dama kan shi ta dalika hamilan ha'ilan tahiran kai ka sake ta ko da ta tsaki ko tana ciki domin ciki an san iddar mai ciki kalkashin fatalaka wannan da iddar tihinna ne ku sake ta cikin idda to ita iddar mai ciki an sani aiwa haka yana gaskiya sakin da aka yi da ciki yayi kuma yan wa bayan yayi a gaskiyar magana sakin mace kana ne sakinta ka gama da lisayinta da ka bar ta sai ta ayu ka sake ta to gwanda ka sake ta da ciki ya alkhairi ka ta me matsala idan ka sake mace bayan aiwa tana jego wata zakan yi ta shekara ɗaya biyu ba ta jini tana shayar da yaro to mace mai shayar da nono idda ta sai lokacin da ta fara jini ta yi jini uku ta kare idda kaga wannan ka sa ta cikin matsala ka mata dogon kai ka rabu ita kuma ka hana ta armi ta yi dogon zawarci ko ku ta yare ta yaye yaro da wuri don tare jini ka yaro ya sha wahala ta haka in kana ne sakin mace ka san babu alamar gyara da ka bari sai ta ayu kamar sakin keta ke ta sakin keta ne to wanda ka sake ta da cikin ma yayi alheri kuma kan ka'ida ce daga ta kare aihuwa in ta samu bazauri kaga sai ta yi armanta cikin sauki ba tare da dogon zawarci ba wallahu alam na sai wani ba Allah ya ce a gaishe da malam da Allah saka da alkhairi sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai akwai limamin da bai iya lafazi na ƙarshe na fatiha wani rali na ke cewa ya ce wa wannan mutumin a iya bin shi sallah to kayan a watsi a bar shi in waɗannan abubuwan suka zo maimakon a watsi a bar shi kaga ba taimake shi ba a yi ƙoƙarin samun wani irin wani limamai in kai ka san misali kai ƙarami ne sai ka samu tayin wani dattijo a cikin masallacin sai a shawara a keɓance liman a gehe a ga muhimmancin karatun alƙur'ani da mahimmancin wala dalilin ba wala ralina bane ba kuma haka zai bata sallah ba fatiha ga wani bai da fatiha babu sallah ga wani bashar fatiha amma bayanin cikin nutsuwa in ya karba ka kafa ne ma kowa karu idan wani ce ya kiya shi haka ya gada kaga anan haka san haka san nayi Allah ya taimake mu amin sai wani yake tambaya cewa a yi mishi bayani akan sadakar
yana bayan masu rubu inda ake yin ta in wani abu ne sannan ne cewa a musulunci duk lokacin da mutum ya mutu balle ma'aihi iya da buƙatar amin sadaka balle ga ɗiya su ne makat to wannan matsala ƙayyade ta ga uku da yin taron mutane taron biki na mutuwa in sadaka za an taro kowa da kowa kowa ya gani an ga gida kaza wannan shine ya tabbata cewa bai zo a sunna ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam illa kurin ci da addini ko suka saba al'adar shi su nema a kamo na a kamo na a mata wuri amma ba ta da wuri a sunna da haka na kai wasu ce an ce ba a hana sadaka a a ta karuwa da sadaka ana magana babu uku kaga ji malami iya karuwa da sadaka wani ya sadaka babu wanda ya sadaka ga mace akwai sadaka akwai addu'a amma kayyadewa he rana kaza ko he a uku kuma a zo a gwada mu duniya gaba daya a taru kowa da kowa ya zo a gwada abin da ake yi bai zo a sunna ba Allah ya hore maka alheri babanka ya mutu babanka ta mutu naka ya mutu wannan su mutu abin da Allah ya hore maka cikin mutunci wa kowa ya san ba ma mahi amfani kamar sadaka cikin sadaka ka taimaka malamai ne almaje ne kuma ba duk daga dama ka yanka ma ragon ka yanka komi ka raba ka raba mutane lokacin da kaga dama kai sadaka ba lahi bane ba amma kayyadewa ai uku a yi arba'in a yi shekara in ka ɗauka tarihi inda ake wani abu inda ake yin su sai kayan musulunci ma ka je nan yamma ƙasashen yamma irin su togo su benin su dama al'adar su wannan ma cikin anana kadiba dama su ma suna da ukun su a zo a yi biki a sha burkuta a watse arba'in su ma haka suke arba'in su haɗu to mun da musulunci ya zo ya kai aka juyi ya yi irin na ake karatu gaskiya magana dai ba ta da tushe a cikin sunna kullum addu'a kullum akwai addu'a haka sadaka kullum mu ce ya bukatar sadaka na malam sai wata balala take tambaya cewa kabli da ba adide ta kama mutum a sallah guda koya zai yi wani in ya kabli shikenan haka wani suka ce in ya kabli ta samu shi kurin na'am da ya sai zai kurin shikenan sai wata ita ma take tambaya cewa kamar in ana addu'a da ake amin amin kin wani ba nutsuwa koya ne ya ba nutsuwa a sallah ana addu'a amin tana cikin shi ma mai jin kamar ya tarayya Allah amsa addu'a da yake yi akwai amin a sallah an ana addu'a ta misali iya wani adda wani ya ce amin ko da alkunutu annabi iya yi zama sabbi suna amin sai dai magana daga murya ce ba magana ba bukatar daga murya a samu hayaniya shine kurin ina ga lokacin mu ha kusa a da wannan yake tambaya cewa kamar gina gida ko kuma ciyar da iyalai wai kamar an ce mutum ne Allah ya hore mishi ya samu dukiya sai gina wa iyalan shi gida sai wani ya ce a a ciyar da su ya yi gina gidan wannan haka wanda annabi ce ba ba mutum lada kan gina gida baka lada amma a ce akwai lada ba ma gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba mutum lada kan komai banda magana gini haka ne hele Allah ka ce misali a yanzu misali maganar gida na shiga iyalai gida iya daga cikin wani rukunin rayuwa misali ko da ma'aikaci ne ko a cikin fitar mal shugaba iya dama a mai ginin shiga gidan rayuwa wanda ban ne da yanzu ko da ka zaɓi ka yawo da iyalanka in wanda yake ni muhimmanci ko wajibi shi ma a cikin wajibai in akwai hali ina ga samu kira wannan
cikin tambayoyi ne za
to shi ina ciko ne kullum ina ga ciko ika ga to a yi karin bayani ne na farko masu wannan mai mai kafar nan da yake ciyaye shi a nan masallaci ka wani lokaci ka ce wai ciyarwa za a yi dole ba na- inda damar ciyarwa ba- bayan azumi a wannan magana kafara ran kafara ta rantsuwa ne cewa ba a yin azumi ba a- ba a yin azumi sai an kasa ciyaswa tare ta kamar namiji ne hin ba samu ba kina wanda yayi azumi ka wanda yayi azumi iya ce ba ta yi ba wannan shi na kafara ta rantsuwa ba haka ne amma a nan amma a cikin na magana kisa na magana na magana azumi na magana azumi shan azumi na kafara wannan hukuntar da bawa an ba iya takwan azumi azumi ne farko anan shi su waka nan ta- abin ya juya tana karshe ne ina ta an gane lokacin yan wayayi ina ta Allah kai mu gobe sai insha Allah bayan kare goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته